أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد yan uwa musulmi wanda muka saba haduwa a wannan masallaci domin gabatar da darussa daga cikin littafin nan mai girma mai daraja alƙur'ani a wannan wata mai daraja mai falala watan ramadan ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau ranar asabar ta yi daidai da ishirin da bakwai ga watan ramadan ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ta yi kuma daidai da biyu ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da tambayoyi saboda tambayoyi suna nan da yawa ba mu amsa su ba kafin mu ci gaba bismillah
daga wani lokaci ne haiti ɗaki karewa kuma a kirka kuma daga wani lokaci ne haiti uba
daga wani lokaci haƙƙin ɗa yake ƙarewa a kan mahaifinsa ya zama haƙƙin ɗa ya ƙare to idan haƙƙin ɗa ya ƙare a kan mahaifinsa in ɗa ya balaga daga ɗa ya balaga duk wasu manya-manyan haƙƙoƙi da yake kan mahaifinsa ya sauka a kansa ba ciyarwa a kansa ba sutura a kansa ba komai tarbiya ma ya kamata kafin ya balaga ya gama masa tarbiya yanzu kuma shi ne yake da haƙƙi a kan ɗan nasa shi kuma ɗa haƙƙin uba na kansa har inda uba ya har zuwa rasuwan uba har bayan rasuwan uba ma yana da haƙƙin addu'a a kansa kai ta masa addu'a yana da haƙƙin kuma zumuntanka da waɗanda yake zumunta da su yake son su ko da ba na jini ba in dai yana son wani yana gaida wani yana tura su gaida wani dole ne ka je ka rinka gaishe su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya sadar da wudda addini zumuntan masoyan babansa saboda haka wannan a takaice kenan shi dai da in dai amma kuma kamar hakki na cewa ya tarbiyyar ya rinka zuba ido akan abin da yake wannan walittakan ku ba na kan an ka matukan suna raye ta amma manya-manyan haƙoƙi irin su siyarwa suturtarwa kai su makaranta tarbiyyantar da shi na nadartarwa manya-man irin wannan su har zuwa balaga daga kan balaga yayin ya ɗauki ta kalifi da kansa
wannan kuma ya ce wa da fatima da ya shawarwa lafiya a mutum ya yi kusurci ya rinda da yi wanda har da yi waye
matukan ya kusanci iyalin nasa kafin hudon alfijir ne to azumin sanana idan ko bayan hudu har ya kai ga bayan hudon alfijir to babu azumi inda gangan ne kuma zai kafa amma in ya sadu da iyalinsa amma bai yi wanka ba ne kawai ya sadu da ita ne kafin hudon alfijir sannan har alfijir ya hudo bai yi wanka ba wannan ba komai a kansa wankan kawai zai
shi wanda ya ce malin da sallar wanda wanda ta yi kaɗa a cikin dare mana ƙoƙarin kai hannun suwa da shi domin ya kashe wani amma da ya ce ba a hannun hannun kare suka jawo shi a yau
sallar ka tana nan ya dai saba wa Allah ya kuma cutar da wasu amma ba abin da ya taɓa sallarsa matuƙan ba ya yanke ta da kansa abin da ya kamata kafin a shiga sallah mutum ya tafi waya ko ya sa ta a tsari sannan kuma idan har ya manta dan mutum yana kulikar insanu da'ifa ya manta ya shiga sallah idan sai ƙara ba wata matsala ko a ina take ka tusa hannu ka turo ta ka fito da ita waje ka kashe ya ji komai sauki a kan duk abin da za ka yi ba wani aiki ne wanda ya bata maka sallah ko bata tsarin sallah ba sa hannu aljihu ka tiro waya ka kashe ta ka mayar aljihu ba wani matsala ba ne shi ne mafi sauki ma a cikin cututtuka biyu ka bari ya ta tsara yadda aka ce har ya damu na tare da shi sun jawo shi ma yana jin ba yana son kashewa ba ne yana muku babu ne ko amma inda son kashewa yake ya za a ce ya sa hannu ya ciro kuma a ce wai ya kasa kashewa kuma wayar ta ta ce ba daidai ba ne gaskiya na akwai ɗalibai na makaranta ɗaliban yi wasu suke neman shugabanci a makaranta suna neman addu'a gurin
to Allah ya ba ku damar shugabantar ɗan uwanku ɗalibai idan kuna da nufin adalci da gaskiya Allah ya taimake ku in kuna nufin adalci da gaskiya.
Wanda yana cewa biyar kusur alamin mace mai aljanu wato aljanu ya suna yawan tashi da rana a yi mata shekara yawan ta kuma ya ce ta wata iya yi kuma wata gari
Dama ta kalifat na shari'a akan ce ba'idan kuma aqilan a ƙa'ida a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ka ɗaukar ta kalifa na shari'a sai ka balaga kuma ko da ka balaga sai kana da hankali in ba ka cikin hankalinka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce urifu ya ummati al-khata wa nisyan wa masukuru alayhi Allah ya ɗauke kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta wa mutum haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana babu takalifi akan yaro a ya kalima babu takalifi akan mai bacci har sai ya farka babu takalifi akan wanda ba cikin hankalinsa ya farko na haka ba iya abin da ta iya tunawa a cikin rayuwarta a hankalinta kaga hankalinta na nan shi za ta yi abinda ba ta iya tunawa ba ta yi kallifullahu nafsan illa wasa shi ya sa ma ita ba kamar marasa lafiya ba ba za ta biya sallah ba ma iya wuce ba za ta biya azumin ba ma iya wuce ba za ta biya wani kuma babu ta gani ke ta
wannan mutum zai rasa menene asalin matsayin sahaji a musulunci irin karfiyar da muke yi a yanzu tahajjud da muke yi a yanzu tahajjud ne mana a yanzu duk tahajjud ne mana ta zaman ba tahajjud ne kaifiyar da muke yi a yanzu shi ne kaifiyar manzon Allah shi kaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke yi koyarwar manzon Allah ne wa sahabbansa aulan kuma ana gabatar da tsaula a kan filu yanzu idan manzo Allah ya ce ku yi kaza shi kuma sai yayi wani abu daban wanne za ku yi ai na ce sai ce ku ga yanda za ku yi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi kuma ya kuka yana yin wani abu daban wanne za a yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu layli masna masna sallan dare raka a biyu biyu biyu biyu za ku rinka yi kuyi biyu ku yi sallama ku yi biyu ku yi sallama ku yi biyu ku yi sallama bai za ku ta fajar ba a wuce biwahida idan kana jin alfijir zai keto kuma ka ji tsoron kar ka yi ba ka yi wuturin ka ba ka yi bayan alfijir ya keto to kai ka yi maza maza ka yi wuturi ga kwaya ɗaya bai ce fa autir bi salatin ba bai ce fa autir bi kamsin ba bai ce fa autir bi sab'in ba bai ce fa autir bi tis'in ba to wannan shine umarni tare daga manzo Allah a hadisi sahihi mukan wanda duk mashhuri kowa ya san wannan to wanda ya saba wa umarnin manzo Allah ya je kalace kalace ba yawwa sunna dai ta tabbata in dai a masallacin jama'a za ka yi sallah in dai sunnan manzo Allah kake son ka bi to ka yi wa mutane sallah in kai ne neman ka yi wa mutane sallah raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama raka a biyu wannan shine umarnin manzo Allah amma sunna ya tabbata amma ba a masallaci ba a can cikin gida su Aisha suka gani su Hamsa suka gani an gane cewa manzo Allah ya kan raka a biyu ya hudu ya sallama ya raka a hudu ya sallama yana yi da raka a biyar yana yi da raka a bakwai yana yi da raka a takwas yana yin wuturi da raka a uku yana yi da ɗaya amma fa wannan duk bai taɓa jan limancin sabansa da wannan ba a cikin gida ne ya yi daga ji sai yaran da suke cikin gida shine dan annabi ya ce ku zo nisa yanzu inda halin kumaira sai aka ga Aisha ta kawo Safiya ta kawo su Hafsa ta kawo wannan to amma a waje da abin da yake wa sabai to kai da ka tsallake ka dauko na cikin gida ka kawo masallaci wa ya sa na masallacin ba sunna bane dole ka ce sunna ne to kau da sunna da sunna balle ma a kawo da sunan manzon Allah ratifa wanda ya faɗa kuma da bakinsa kuma ya yi a aikace da sunnar da a cikin gida shi ya yi kayansa don haka in kana so ka yi sunnar sai ka yi kai ma a cikin gida ka yi bakwai a cikin gida ka yi tara a cikin gida ka yi biyar a cikin gida ka yi uku a cikin gida a cikin gida a nan kai ma ka yi a yadda ya amma ka ɗauko ka kawo masallaci wannan ibtila a jisuna sai mun kawo tashin hankali ne da neman kuma karshen ta ma ba ba zunubi za ta samu karshen ta saboda a karshen ta za a samu zuciyarka ba wai tayi ne dan Allah ba tayi ne dan kawai neman ka kuke wasu ko ka bata sannan ko na sai
menene matsayin mutumin da ya koyi ba a tawakkali da magana sai da kyawawa ayyukan
to sai kawo hadisi inda manzo Allah ya ce la tatawassalu bi wa tawassalu bi amali as-salihah sunna muke neman ko ba haka sai da karanto hadisi ina ne annabi ya ce la tatawassalu bi jadi la tatawassalu bi zati la tatawassalu illa bi amali as-salihah sai da kawo in ba ka kawo kuma to zuwan sa gaba alaihi muta'ammidan fa da ba wa qadahu minan nan amma dai mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta tawakkuli inda ya gaya wa ɗaya daga cikin almajiransa da cikin sahabbansa cewa ya je ya yi alwalla lokacin da ya zo ce manzon Allah idan sai ya makance baya gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je wajen alwalla ka yi alwalla imam mutum zai fi da wannan hadisi Ahmad ma fi da wannan hadisi kuma sahihi ne kuma duk malaman duniya na matsalar hadisi har yanzu mun rasa mu wanda ya zo ya ce hadisin nan na da illa sai ka je ka yi alwala sannan sun masalli raka a taihu sannan kai sallah raka a biyu sun makul sannan ka ce allahumma inni as'aluka bi nabiyyika wa habibika muhammad ya muhammad inni atawassalu bika ila rabbi wa yanjali يا يا يا اللهم كفي كفي كفيه فيا haka hadisi ne ya je ya alwala ya salla raka a biyu ya ce ya ubangiji ina roƙonka saboda masoyinka annabinka muhammadu a can mazal a can inda yake zallafa annabi baya gurin ya ce ya muhammadu ya kira annabi ya ce ya muhammadu inni atabata da duka ila rabi ina tawassuli da kai zuwa ga ubangiji na a cikin a cikin bukata na yayin min ciwo kuma da yayi idan sai ya bude ya zo wajen manzo Allah kaman bai taba yin makanta ba manzo Allah yana nan ya je ya dawo cikin sabon suka kai shi kaman bai taba yin makanta saboda haka wannan hadisin ingantacce ne na taba gani a satellite wa mufti na al'am mufti al'am na saudi arabia wani masa matambaya ya ce hadith hada hadith الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه بأن يدعو بهذه الأدعية في كرم ما حكم ما حكم هذا الفعل وما ما, ما صحة هذا الحديث قال إن الحديث صحيح إن الحديث صحيح الحديث صحيح ولكن يا أخي أخاف من الفتنة أخاف من الفتنة واترك الحديث لأنها فعل ما يؤدي إلى الشرك manzon Allah ya faɗa abu kuma ya zama ya ajiye da shi ko manzon Allah ya faɗa abin ya ce wai kuma ana tsoron fitin ala fil fitna tasaqatu masu cewa suna tsoron abin da sunnan manzon Allah ta kai kan fitina su ne suka faɗa cikin to wani kungiyanci ne da ra'ayi kawai don haka da wasu ne sunnan manzon Allah ne ana yi da akawalin nabi ana yi da afalun nabi ana yi da zatin nabi ana yi da jahun nabi ana yi kuma da ibadar naka na kanka kana iya yi duka ya halzata a musulmi in ba ka san tawassuli ka daina karanta fatiha duk wanda ya karanta fatiha ya yi tawassuli kuma da zatin annabawa domin ka karanta bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ne ko kuma siratal lahi alladzi lahu ma fis samawati siratal ladzina ka ce Allah shi da kai tafarkin madai tafarki madai da ta ce tafarkin allazina waɗannan an amsa alaihi kai da wasu ne zuwa ga Allah da wasu allazina an amsa alaihi ko ba haka ba to mu tambayi qur'ani zuwa ya allazina an amsa alaihi din sai mu ji Allah yana cewa mai kai rasul wa mai kai wa mai kai rasul fa ulaika ma allazina an amala Allah alaihi kuma yati Allah war rasula fa ulaika ma allazina an amala Allah alaihi kaji an amsa alaihi din ga allazina ta dawo ga al'amar al'amta alaikum ga ta dawo to kaji kaji zuwa ya kake tawassulin da kake tawassuli a fatiha da su allazina amalla alaihim min annabiyina ba wai annabi shi kadai ba duk annabawa wa siddiqina da duk waliye dole siddiqan ai tun daga sahabbai har na bayan wa shuhada har da shahidai wa salihina da salihai Allah ya ce wa suna ulaika rafiqa wanda haka a bari amma tana da wasu bi da dai za ka daina karanta fatiha kuma ka je ka ɗauki littafin ibn taymiya muktasar aqidatul wasitiyya ko babaci je ka ɗauki littafin ibn taymiya at-tawassul wal wasila za ga ya ce ana tawassuli da jami annabi da alfarman annabi za ka ce dan albarkar annabi za ka ce dan alfarman annabi za ka ce dan imanin ka da annabi za ka ce dan darajar annabi biya ce za ka yi shi inda ya dan tsaya ya samu matsalar sa shine wai ba za ka yi dan zatin annabi ba to amma duk masu bara da sauran mutane su ba su cewa dan gangan cikin annabi ma dan me suke cewa dan darajar ko dan albarkan annabi albarkan annabi kamar na garba ba da ke faɗa mutum to ibn taymiya ya ce ba kura a kan wannan to a ina aka samu duka da haka wannan fa wai mun kawo ma bangare ibn taymiya kenan balle sauran sauran malaman sunna da ba da haka wannan duka fitina na neman raba kan musulmi akan abin da babu hujja a kan dan ne a ƙarshe akwai kuma su da suka yana da bayanai guda biyu da niyyar ana yayin mace da ke da yake da wani shekara da shekaru
to Allah ya yi musu Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya wani ƙur'anin ka ba mu za mu kai masallacin musamman ya ishe ku ba a jiye mana kafin masallaci za mu samu ajiye ka Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi masa cutar da yake damunta barkan mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam
malama akwai ina hukuncin mace yar jarida a musulunci
ita mace Allah bai mata iyakan abin da za ta yi ba sai dai ya mata iyakan irin yadda za ta yi hulɗa sai yi wuta zama yan jarida a cikin kamewansa na musulunci hulɗanta ba ta yi sai da mata ‘yan uwanta kuma ba ta duk abubuwan da shari'a ta ya zama kefin harshen shari'a zai iya yiwa don haka irin wannan ba a iya amsa su kai tsaye a ce haramun ne sai an duba yanayi ya dangana da yanayi yanayi yanayi yauwa zai yi wata mace ta zama yar jarida wasu irin abubuwan da ake yi ake ta maganganu ake zafafawa wani lokaci ana wuce gona da iri yanzu misali idan ya zama mace yar jarida ce amma ba zuwa take ɗauko rahoto cikin maza ta yi hulɗa da maza ba a'a daga ta isa daga gidanta za ta je ofis ofis ɗinsa nasu ne na mata ta zauna a ofis a buɗe mata studio da karanta labari a gidan rediyo da tashi abinta baka maganta baka santa ba mata tattara kayan da ta tafi gida me za ka ce mata kana faɗan haka sai kuma kana cewa ai ta saba wa Allah ai yar bid'a ai matar da kuma tana can santaral market kana sayar bulawa a inda muke samun matsalar kenan tana ta so hudu da zaka kai kuma da kace kai kai kullun kana zaune a gida ba ta aiki ba ta tana can santaral market tana sayar bulawa ko ko kuma tana can an je an yi aure an je can ana ana ana manne a wajen a wajen menene ba ma goge ba wajen manne ne da suke godar ana buɗe kai kana manne cikin maza abokan ango da sauran wadda haka abubuwan wato muna da mukan sai mu riƙa wani abu mu ba mu san kai kana da matsala kana ganin matsala a wani saboda haka abinda aka ce din nan rashin mukalaɗar maza da mata shi ne kuma rashin masalaɗin maza da mata ɗin nan ba wai an ce kar mace ta kar mata su fito a gansu a abinda aka ce shine kar namiji ya goji wata matar da ba ta ba kar mata ta goji mijin da ba nata yau idan za a yi wani tsari mata zalla suke abin su maza zalla suke abin su babu wani matsala a musulunci matukan ba abin da suke nan sabon Allah ba kana ganin wanda kai ko matar ka ta hau a taba bayan wani kasu kana ce ana rutsan maza da mata to ga mata nan ga matsala nan matar ka ta hau a taba a bayan wani kasu bayan manzon Allah ce ba idu bai na amfasai ku raba tsakanin numfar bakin nan guda biyu saboda haka yanayin inda muke hangen matsalar wani lokaci ba a nan ba tana tare da mu kuma hukuncin da ake so a bayar a irin Najeriya mu yanzu ba zai yiwu ba ne idan muka ce yanzu da baki ɗaya mu kulle matan mu kaf wata da dama tun zamanin sahabbai ma akwai mata da ake ce musu awafi tun tuni akwai mata wanda mazan su sun tsare su ba su zuwa ko ina saboda su sun ɗauki wannan azima din akwai wayanda kuma ake ɗan sake musu tun tun tuni haka ba haka ba ma a samu matan da suka rasa manzon Allah jihadi har gurin yaki ba suka tafi tare da mazajen kuma yan an yi wa mazajen rauni da sauran su a zo a kwantar musu zo suna shafa musu magani suna wanke musu ciwo suna musu kaza kaza suna daura musu bandeji kuma mata ne na jiske na gobe haka ba to kuma yanzu da ka ce a aikin asibiti kaza kaza ai ka'ida ce ta musulunci dai idan an bi ka'ida to abin zai kyau to yanayin rayuwar mu ne sai zama a gurɓace take fasikanci yayi yawa ma'aikatan ma mazan ma da suke ma'aikatar sai ka samu suna neman matan mutane suna ne to irin wannan shine sai ya zamanto sai a bi hadisin nan na Aisha sallar ma ta ce law arbata annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadathahu nisa lam na'ahunna almasajida da manzo Allah ya ya ga abinda mata suka farar a zamanin kama ba kenan da ya hana su zuwa kallon jami'i a masallaci a san ko mun kaji da ko kana da ja ko mun kaji da kuma annabi ya ce ku nemi rabin ilimi a gurin ta kuma ga ga ijtihadin da sai sai istinbat saboda haka ba a zargi wanda yace matarsa ba ta yi aiki ba matarsa ba ta je ko ina ba yancin sa ne in tana son shi ta aure shi in ba ta ga yayi mata ba ta nema a wani gu ko ba haka ba amma kuma idan mace ta cika ka'idodin musulunci ba za a ce abin da take yi ta sabi Allah ba domin yanzu da ka ce a ai da Allah ta bara ta ce yar jarida ma ka saba wa Allah ko ba haka ba ko ba haka ba na Allah ya samu dai نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وعملوا الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
har yanzu ne Allah subhanahu wata'ala yana lissafa mana sifofin muminai na gari yace daga cikin su akwai allazi nastajabu li rabbihim wanda suka amsa kiran ubangijin abinda ubangiji yace su yi suna yi wato wai Allah yana nuna mana shi musuluncin nan abu ne mai sauki ba wani tsarani a musulunci idan ka bi ka'idodi shi fa Allah ba wai yana kora bane kira yake yi yawa kar wasu ɗauka kamar kawai shi Allah ai kullum faɗa yake yi kullum faɗa ake yi da shi a'a shi Allah so yake yi kira yake yi gyaran ka yake yi tausayin ka yake yi jawo ka yake yi ka zama na gari dan haka shi yasa Allah baya son ya bar mu da wata kura duk wani abu na kirki sai ya gaya maka ga na kirki ni wa'annan su ne na kirki a wurina ni wa'annan su ne na kirki a wurina ni wa'annan su ne na kirki a wurina su ne muke ta lissafawa tun tuni kafin a wallazi ne sai gona kaba'ir al-ismi me yasa Allah ya ce allazi ne sai gona kaba'ir al-ismi ba ya son a yi kaba'ira ko yace to na dai su ne zaka ga ba sa yi ba su kaba'ir al-ismi ba sa fawahi ba sa hallama mutum sai ya ɗan kaɗan kaɗan ko sai ya zama dole ya ce in sun yi fushi suna gafarta wanda suka fusa ta su ba za su iya kare kansu daga fushi ba don wanda aka fusa ta shi bai yi fushi ba ma an ce jaki ne ko ba haka ba amma sakamakon fushin fa idan sun yi fushin daga baya kuma suka sace sai su hakura ba za su aiwatar da abin da ke ɗaya sai sun su aiwatar sakamakon kusur nan sai ce wayanda suka amsa ma ubangijin su kira to abin da Allah ya ce a yi sai ga sun yi gaggawa sun yi wayannan ma Allah ce na wani irin su nake so wa aqamu salata za ga sun dawwama akan sallah ba su cewa lokacin yi sun gama yanzu kan sun shiga cikin gara ba su ba su yin haka eh su sallah har mutuwa suke yi to wayannan Allah ya ce ina son irin wayannan wayannan nawa ne wa amruhum sura bainahu al'amarin su babu rigima kowa ya ce sai abin da ya ga dama kawai daga nesa kawai yanke hukunci a'a idan abu ne na al'umma gabaki daya ko kuma na dangi ko wani abu to za su haɗu ne tsakanin su yi shawara su ga ina maslaha take wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wasu malamai masu zurfin bincike suka ce maganar wani mara da tsana wa mafi kuna sai suka ce fi ɗa'atin ba to infaƙun nan sai suka ce infaƙi fa ba shi ne kawai ka ɗaiɗi kuɗin ka ka bayar ba za a iya kawai mara da tsana wa mafi kuna ta hanyar kima kuɗi ka bayar za a ce wani mara da tsana wa mafi kuna ta hanyar ɗaukar ƙarfin jikinka da zaka ƙallahun kuwa ka bayar wajen taimakawa wa wanda suke son taimakonka za a iya cewa ma razaqana hum yunfiquna wajen bayar da iliminka da Allah razaqaka min al-ilmi tunfiqu min ilmika dine tu'allif ka koyar to sun ce za a iya faffasa yunfiquna ta fuskoki da yawa wanda zina والذين إذا أصابهم بغيهم ينتجون
wallazina sune waɗannan in za a saba humul bagai wanda in zalunci ya same su yan tasiru da suke ɗaukan fansa kaga Allah ya ce ayi afuwa ko ko to amma ba ko ina ake afuwa ba akwai inda afuwa yake karim akwai inda afuwa yake hawa tsoro ne saboda haka ba a son musulmi su zamanto matsorata sai dai a yi ta koran ku kamar awaki a'a akwai lokacin da koran zai yi zai ce za a ce masa yana da iyaka akwai lokacin da sharrin za a ce kai bari mu ta samu wani burki akan sharrin ba kullum kawai an yi abuwa an yi abuwa to nan an ba da kofa ne saboda kar a ce kullum ayi afuwa sai ya zama ma wanda ya kamata a nemi haƙƙin ma ko musuluncin ma an tawaye haƙƙin sa ma ya zama ma ba a tashi an nemi haƙƙin ba kawai duk mutane sun zama rukus to ba haka ake son musulmi su zama rukus ba suka ce shine malam mai tasbiri take yace allazina idza zulimu intaqamu mimman zalama wanda an zalunce su sukan dauki mataki na azabtar da wanda ya zalunce su man darabahum bi shehu sai barabu wanda ya dake su su daka shi ko wa ma hajahu hajau wanda ya zage su ine masa shi ma su zage su an gane saboda me Allah ta la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli shi yasa Hassan ibn Sabit yake tashi ya tsitsine wa kafirai ya zage su yace hajautu hajauta hajauta Muhammadan fa ajabtu amsu wa inda Allah fi zaka al-jaza'u yace ka zagi Muhammadu ni kuma na amsa masa na tsine masa kuma yana jira Allah ba ni lada a kan wannan tsiruwar da na maka yawwa to akwai yanayin da za a yi haka don haka su su a salifu na sabit har annabi ya ce uhuduhum wa ruhul qudus ma'aka zage su jibril ya ce aka eh yi waka ka tsine musu ka zagi arna ka zagi kafare masu zagi na jibril ya ce aka yawwa na'am وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Fete, surama, yace Allah surama yace i, wadda za'u sayyatin sakamakon mummuna idan an maka sayyi'atin mislaha kai ma kai mummuna irin ta ko yawa to amma fa man afa lace to amma fa wanda ya afwa wa aslaha ya kawo maslaha yayin sulhi da wanda ya zage shi ko ya ci mutuncin sa ko ya yaƙe shi ko fa ajru wa ala Allah Allah zai ba shi lada amma dai an fara baka daman ka kara kware ka ko eh in kana so ka ɓarje guminka ka barbe amma kuma fa in kana son a tara ma lada kai hakuri da wanda bar da gumi to wannan shi yake alheri an gane ba ajru ala Allah ladan sa na gurin Allah sai Allah Allah to me yasa kace arama yace inna Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai ne yasa yace arama sai suka ce waye azzalimi din albadina albadina ay alladhina bada'u zulma sune azzalimina لأن لأنك إذا ظلمت الظالم فقد بدأك بالظلم والبادئ أظلم in ka zalunta azzalimi ai shi ya fara zaluntan ka wanda ya fara kuma shi ya fi zalunci ko ba haka bane walakin man bada bi zulmi fa huwa al mubghad inda Allah wanda ya fara zalunci shi Allah ke ki tabaraka wa ta'ala hadana Allah min zalik amin na'am ولمن انتظر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من an سبيل je an sake dawowa bayan an ce a yi afuwa ita amma fa wanda ya je ya ɗauki fansa bayan an zalunce shi fa'ula'ika waɗannan ma alayhim min sabil kar a ce za a kama su da wani laifi ba su da laifi to amma yaya ɗaukan fansan yake ɗaukan fansawa ne ya zage ka yi ka je ya yanke ka yi ka je ka kama shi ka yanke shi ko ya kashe ma dan uwa sai ka kai kama shi ka kashe shi a ba haka ake nufi Ɗaukan fansa ka sa wanda ulul amri abin yake hannunsa to kun ga wane ya kashe min wane sai a kamo a ce to a kashe maka shi ka ce eh sai a kashe shi to haka ake nufi ba wai kai ka je kashe shi ba sai ya zama tarzoma sai ya zama rigima shi ma sai dangin su sai za su je su sake ramawa sai ya zama yaki ko ba haka ba wani irin wannan ramuwan ake nufi ramuwan da za a ɗauka a hukumance yawa wanda ya yi haka ya ce shi sai an kashe masa a za ta haɓawa ne dan Allah kai hakuri mana kai yafe musu ai kaza kaza ce a'a ni lokacin da ya kashe mun dan uwa kuna ina a kashe shi alƙali ya ce to yanzu magana dai yana hannunka an samu ce sai ya tabbata shi ya kashe wani za ka karɓi diya ne ka ce a Allah ga maka malam ni ka ai kashe shi kawai nake son ai ko kar a rinka cewa mugu mara tausayi a Allah ya ce wannan ma alaihim min sabil kar ka zarge su kar ka gaya musu bakar magana haƙƙin su ne na'am إنما السبيل على الذين يجرمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم innama sabilu in kuna son ku ga mai matsala mai laifi ai laifi kan alal ladina yuzlimuna an-nas yana kan wanda yake zaluntar mutane sai baka hana ɗanka ya zama ɗan sara ba yayi sara ya sari ɗana na ce sai an kashe min ɗanka ka ce da Allah du duk makwabtakan mu da kai shekara arba'in muna tare a wani arba'in muna tare ba magana arba'in muna tare aikan ai ɗanka ne azzalimi shi ya fara kisa saboda haka laifi kan akan allazina yazlimuna an-nas wanda su suka fara suka zalunci mutane ko yayi fashi da makami an kamo shi sai ga ce ƙaryan bature a ja a tsare shi a gidan kurkuku ana bashi shinkafa da nama ka ji wani hauka mutum an kama shi ya yi fashi da makami ya kashe mutane ya ɓaci kuɗinsu kuma an ce wai a kai shi wai a- wai gidan kurkuku wai a rinka ba shi shinkafa da nama a gidansu ma ba ya cin abincin da yake ci a ci eh baya da sana'a ya ce a bashi faskare ya ci gaba da koki sai zan su kuɓa kuɓa sun koyi sun yi katin katin yadda zai daɗaɗa kashe wasu mutane wannan a ce kuma wai wai hukunci ne na hankali ina maganar hankali yanzu Allah ya ce ai da ma laifi kan na farko yana son da suka zalunci mutane ba tare da wani dalili ba waya buguna fil ardi suna zalunci a bayan ƙasa bigayar haƙƙi babu wani dalili su tare titi su kashe mutane su tare titi su yi mutane fashi ƙetare gidan mutum su yanka su yi gudu su yanka irin wayannan ana ganin sa an ba su ina duniya za ta zauna lafiya ba zai yiwu ba sai sa Allah ya ce babu wani afuwa akan irin wayannan ulaika masu irin wannan hali lahum azabun azaba alimun mai raɗaɗi ita ta tabbata gare su nan ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظم الأمور
wala man sabara amma wanda ya haƙuri wa gafara ya yaje mutum ne ba kamo shi aka yi ba ya zo ne ya ce shi ne wane wane mai fashin nan wanda yake tare hanya a hanyar darazan amma yanzu ya ga ayoyin Allah ya ga abubuwa masu muni da ya gani masu fashi sun gamu da shi don haka ya tuba ya daina kai ka kawo shi ba shi ya kawo kansa ba to aka ce to wayannan ne ake magana ba wanda aka kamo shi yana laifin ba a'a inda haka to yayi ba za a samu masu tuba ba wayanda suka zo suka yi nadama suka tuba to wayannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya gafarta musu laifin yayi hakuri fa inna zalika yin haka la min azmil umuri yana daga cikin manya-manyan al'amurra wanda shari'a take nema nan ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل amma wannan da muka faɗa wanda ya zo ya tuba malaman fiqhu masu istinba'i suka ce za a masa afuwa cikin dukkan haqqun min huquqillah duk wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah za a masa haf- afuwa amma haƙƙun min huquqi bani adama ba wanda ya isa musa afuwa a kai sai ɗan uwa- sai masu haƙƙin lidhalika idza qatala yuqtal duk da ya zo ya tuba sai ka ce a to ai dan uwana din nan da aka harbe shi a hanyar darazo ku ne sai eh mu ne sai to a eh sai a je a rama mana eh to ai yayi shahada ne inda ya zo ya tuba ba sai ba da ransa ba wannan ba za a hana ka ba ko a lokacin ne aka kwace min miliyan biyar to sai a biya sai su biya miliyan biyar su haƙƙin ɗan adam za a kama su da shi ba za a kama su da haƙƙin Allah subhanahu wataala sai dai ɗan adam ɗin kuma ana neman sa da cewa ya kasance mimman sabara wa gafara amma ta hanyar lalama ba ta dole ba wa man yudlilillahu wanda duk Allah ya fadda shi fa fama lahu min waliyin baya da wani wajibancin al'amarinsa ba wai a lahira ba a'a ba wanda yake iya shiryar da shi ba wanda zai jibanci al'amarinsa ya canja masa aƙida da zuciya ya dawo da shi ya zama mutumin kirki sai Allah din min ba'adihi banda Allah ba mai yin haka wata razzalimina za a wanda suka zalunci kansu a ranar kiyama da mara awal azaba da suka gano ha jahannama tana tururi tana tafasa ya kulo na sai ka ji suna cewa hal ila marajin min sabil wai ta ina ake bi a koma duniya ne wai sun kulla lahira ne ba da shiri ba sai suka ga jahannama tana tafarfasa tana haɓaka tana tungiri kasan an ce aka mala'iku dubu saba'in ko an ce dubu saba'in ma sau dubu saba'in ne suna riƙe da ita da sarƙa daga ta ga kafurai sai ta kuma mala'ikun nan da ƙyar za su iya turjiya su riƙe ta ita kuma ta tafasa ta yi kan kafurai to shi ne a lokacin sai ka ji kafin yana ta wai ta ina ne hanyar komawa duniya hal ina maradin min sabilin akwai wani hanya da za mu bi mu koma duniya na'am
وتعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفيف وتراهم ذاك يوم يعرضون عليها أن بجروا دسوا وتا خاشعين إذا ننسك أسا sun kaskasta maganar girman kai sai ya tsare ko iya ɗago kansu su kalli mutane ba su yi min zulmi dan kaskasta yanzuruna sai ga suna kallo min tarashin hafiyin ta gefe ƙasa kansu a sunkuye yanzuruna suna duba min ƙarashin hafiyin ta gefen ido kansa a sunkuye suna sashen kallo don saboda ƙasƙasci ba su iya ɗaga idan su su kalli mutane ko su kalli abin da yake ƙoƙarin faruwa gare su daga nan masu imani in suka gansu irin su abu jahali su abu lahadi su fir'auna su wane ne hamana ƙaruna da sauransu da manya-manyan da yaransu قال الذين آمنوا وندسك إيمان يسنزم يسكتك إن الكافرين الذين كفروا أنفسهم ما سأسارا كل وندسك أسارا رأيوال سوى أهلهم لإيالهم في يوم القيامة على القيامة kaga wayannan mutane sun halaka sun halakar da ƴaƴansu da zuriyarsu duk sun koya musu kafirci gashi yanzu za su jagoranci kansu da iyalansu da talakawansu duk su tafi wuta ala saurana na zalimi na wallahi a zaliman da suka zalunci kansu da kafirci fi azabin sun tabbata cikin azaba mukimin madawwami
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء باس دوسو وليي masoya yansuruna da za su taimake su min donin Allah su tsare musu azaban Allah ina ba mai zuwa gurin Allah yayi magana akan kafiri ko da wasa ko da wasa ba a maganar tattaunawa da mutum akan kafiri duk maganar da ake na ceto ana yi ne akan mumini wa yadillillah wanda Allah ya fadda shi kama lahu min sabil baya da wata hanya da za ta mai da shi duniya baya kuma da wata hanya da za ta kai shi aljanna sai wuta
استجيبوا لربكم من قبل قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من
in haka نكير yasa jibu da rabbikum ka amsa wa ubangijinku wa amsa wa ubangijinku min qabli an yatiya yawmun tun fa wata rana ba ta zo ba wannan rana la maradda lahu min Allah ba mai juyar da shi in Allah ya nufin aukar da ranar kuma gashi malakum min malja'in ba ku da wata mafaka fa yawma irin a ranar mafakan kenan ilallah to shi kuma Allah ba daidaita da shi ba وما لكم من nakir babu wanda zai muta cewa ba ku yi laifuka ba dan in kun muta ma kun ce ba ku yi ba gabobin ku za su ce kun yi nan
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
sai na arzu idan suka bada baya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ki amsa kiranka amma arsalnaka alaihim hafiza ba mu kai ka je ka rinka gadin su kana ganin aikin da suke yi ba kai na ka faɗa ne in ka faɗa musu shikenan in alaika ba abin da ke kanka illa balagu sai isar da sako eh wannan aka ce kafin a ce ya je ya yi jihadi da aka ce ya je ya yi jihadi ko ya kai sako in an ki kuma sannan kuma aka ƙi a bi umarni to sai ya sai ya yi jihadi wa inna mu idza azaqna al-insana minna rahama idan muka ɗanɗana wa mutum kafiri dan anan in an ce insana ana nufin al-insanu jinsuhu jinsul insani kuwa in ba a kawo imani ba ba a ce masa mumin sai a ce insanu insanu kawai shine Allah ce za a zaƙana insana in mun ɗanɗana wa mutum kafiri rahmatan jin daɗin ni'ima kaman wadata da lafiya minna daga wurinmu bari a biha sai ka ga yana ta jin daɗi yana alfahari yana farin ciki fa in ta zuba sayyatin idan mummunan bala'i ya same su bima qaddamat aydihim saboda abin da suka yi na kafirci wato abin da suka aikata shi ne ake cewa kadda masa aidin dan saboda da hannu ake aiki sai aka rinjayar da hannu fa innal insana to anan za ka ga kafiri kafur yana mai kutunci sai ya nuna kaman ba a taɓa masa ni'ima ba na'am لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
na'am lillahi mulku samawati wal ardi mallakan sammai da kasai dunna Allah ne duk abin da ka gani a ƙarƙashin ƙasa ko a sama Allah ne ya yi kayansa kuma yanda yake so haka yake yi ya kaluku ma ya sha shi yake halittar abin da ya so ya halitti mutane ya halitti mala'iku ya halitti aljannu ya halitti dabbobi ya halitti tsuntsaye ya halitti kifaye ta shi yayi shi yayi waɗannan duka ya habu liman ya sha'u wanda ya ga dama a cikin mutane sai ya baki inasan mata zalla ba zai haifi namiji ko ƙwaya ɗaya ba haka ya ga dama wai habu liman ya sha'u zukur ya bayar da kuma maza ga wanda ya so sai ya ga shi kuma zallan maza ya haifa ya haifa aw zawijuhum ko ya cuɗanya musu irin muke nan ya mana ni'iman da wai kaji fa ya baka maza da mata to wata ya ba su zallan mata sun gode wa Allah wasu ya ba su zallan maza sun gode wa Allah to kai ya baka maza da mata tashin hankali godiya ta kama ka godiyar ka ya ji na kowa da kowa ko ba haka ba aw yi zawajin ko ya tuɗan ya su zukuranan wa ina san ya baka maza ya baka mata wai da aluman ya sha waƙi ma ya ga dama ya sa wani ko bakarara miloniya ne ya je germany ya je ingila ya je faransa ya je rasha ya je ina ne duk ba asibitin da bai je ba haihuwa dai ta allah ce ka san da da kuɗi ake saya da ya siyo miliyan ɗaya ko ba haka ba amma ko ƙwaya ɗaya bai haifa ba kana ganinsa kuma kai kuma ka haifi talatin kullum kana hawan keke tana gugan mutu gadi kana zuwa gona wannan wa yake wannan Allah shi yayi wannan rabon dan haka kai ma ka gode wa Allah ba ba gwanin tanka ne yasa ka samu ba shi kuma ba Allah ya kinki ne ya hana shi ba sai yayi ya'yan dangi yayi ta taimaka ma waɗanda su suka haifa ƴan uwansa da sauran jama'a an gane har sai samu ya'yan ma yanzu musamman yanzu ba sai ya sace ya'yan mutane ba ma yanzu ya'yan yanzu nan kuma yana ba su ɗan ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗaya kullum yin suna samun shinkafa a gidan zaba sai ka ji lalatattun ya'ya ma yana cewa ai shi ɗan gida alhaji wane ba ne alhali babansa gaji can gettai ne mai gyaran garwa amma ya koye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗa ya shiga uku ya shiga bala'i dan da yaki man nusiba ila ghairi abihi fa alaihi la'anatullah wanda duk saboda raina uba ya danganta kansa zuwa ga wani uba ba ubansa ba Allah ya tsine masa inji manzon Allah da yawa kuma yanzu ana samu ai ni ba dan gina wai uban ya raina uban baya da kuɗi yanzu an ce dan gidan waye ya ba babana ba ne ba babanka ba to da yake ne kin ai bai shi ba uba wannan babban magana ce wanda haka shi wanda Allah bai bashi ba sai ya dangana sai ya reni ƴaƴan wasu na'am وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيؤمن بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم na'am innahu shi Allah alimun masani ne da hikima a cikin halittarsa abinda kaga yayin nan shi yake da hikimar da yasa ya haka ya san dalilin da ya ba ta yaya mata ya san dalilin da ya ba ta yaya maza ya san dalilin da yasa ya gauraya maka maza da mata kuma tun da yawa annabawa haka kai ba dole ne kai hakuri ba eh an ce kamar yadda yawa annabi ibrahim zallan maza ya bashi annabi ibrahim bai taɓa haihuwar ya mace ba ko ko maza da mata kamar yadda ya ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana da maza yana da mata wani kuma bai bashi ɗan ba ko ƙwaya ɗaya kamar yadda yawa annabi isa da annabi yahaya to annabawa ma ya musu haka balle kai ko to don haka Allah shi ne masani mai iko bisa halittarsa yana idan da ya ga dama wa ma kana li basharin bai yiwa ga mutum an yi kallimahu Allah a ce wai Allah ya yi magana da shi illa wahayin sai dai in wahayi ya masa ya aiko mala'ika ya ce ka je ku gaya wa wani kaza kaza kaza mala'ikan nan sai ya je ya gaya masa in ya je ya gaya masa wani daga yau ka daga ran da wannan mala'ika ya zo ka zama annabi ko ka zama manzo ko ka zama siddiqi a aje wani maganan kawo su hadiru su menene ana magana ai duk wanda aka ce an masa wahayi to ya zama annabi وما فعلت عن امري اي annabi ne tun da ya ce ma fa'altu an amri wai sun dage da wannan wai sun samu koyi to sai ka gaya mana in qalatil mala'ikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qunnati li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina kuma ita ne kenan annabi ya ce ko a wai tambaya capital ko tunda umarni ne daga Allah to wannan umarni daga ina mala'ikatu Allah yake mala'ikatu ne tace ya maryam ga sako daga Allah inna Allah hasafaki wa taharaki wa tsabaki ala lisa'il alamin ya maryam kunti zawjiki wasjudi warka ima arrakiina وأوهي ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وده زما ما النبي نيجي أي وكو لا تنقى الله لا ربك أوهي ربك إلى النخل Allah ya rika karatu mai tsafta to Allah baya magana da mutum sai ta hanyar wahayi ya aiko mala'ika ya zo ya kawo maka manzanci ko kuma wahayi na ilhama tusa maka abu a zuciyarka ko a gaya maka a cikin mafarkinka ko ba wahayi ba a in kace ba wai ba ni da wa kake ga manzon Allah ne yake juz'i ne min mene wata tina wata tina juz'a min an-nubuwa ko ba haka ba ar-ru'ya salihah ko Allah ya kawo aw min wara'i hijabin ko Allah ya magana da kai ta bayan kyamati direct ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واوف بها على ذنبي ولي فيها معارض اخرى قال القها يا موسى فالقها فاذا هي هي تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه لكذب wannan direct min wara'i hijabin amma babu wani rasulu a wannan ko akwai
wayuhi sai yayi wahayi bi iznihi da iznin Allah ma ya tawo abin da yazo in ya tura rasul ya tura jibrilu sai jibrilu yazo ya ce maka iqra yazo ya ce manzon Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan jibril kenan yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai yi wahayi na ma ya sha'u abinda Allah ya ga dama shi za a je a faɗa innahu ya Allah aliyun madaukaki ne bisa bayinsa hakimun mai hikima ne yadda sai wanda ya zaɓa yake ba wa annabtarsa saboda haka istifa'un ne yasa za ka ji Allah cewa istafa istafa istafa istafa ya zaɓa ya zaɓa ya zaɓa ya zaɓa kuma wanda ya zaɓa ya ba shi irin abin da ya ga dama ya ba shi shikenan bayan da ka iya ya ba shi kuma haka ya yi masa Allah ya sa mu dace a nan za mu tsaya insha Allah gobe insha Allah za mu yi katma a tafsirin bana Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ayyukanmu Allah mana gafara Allah ya gafara wa iyayenmu ya gafara wa malamanmu da malaman malamanmu da jagororinmu na alheri da wanda duk suka taimake mu da wanda suke kaunar mu da wanda suke kyautata zato a gare mu Allah ya musu albarka Allah ya albarka cikin rayuwarmu ya yi a cikin iyalanmu ya yi a cikin ƴaƴanmu ya yi a cikin almajiranmu ya yi a cikin masoyanmu son mu da alheri Allah ya ba su ya ba su sama da abin da suke son mu da shi masu nufin mu da shari'a Allah ya mayar musu da sharrin su a kansu ya tsare mu fitinan su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa saqil lima sabaq nasir al-haq bil haq wa ala alihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-qadri min jilal al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin